akwai bawan Allah da muke tare da shanan Allah ya jarabi da iyalin shi da rashin lafiya matsananci tana asibiti kuma za a yi mata aiki sana bukatar yan uwa su taimaka da addu'a Allah ya ba ta lafiya kuma Allah ya sa a yi aikin lafiya a cikin sa'a Allah kuma ya ba mu lafiya gaba daya da dukkan musulmi gaba daya wannan ba Allah ya ce assalamu alaikum malam muna maka fata alkhairi a koda yaushe Allah kara maka lafiya da imani malam ina so a ja hankalin iyaye da kuma 'yan mata bisa wata al'ada da take faruwa a wannan gari a lokacin biki wani al'ada ita ce wai ƙauyawa dai malam 'yan mata ne suke shigar da ta saba addini da kuma al'adar mu ta saba musu duka suna yin abin da bai dace ba sosai kuma ana ɗorawa a social media abin kuma kullum ƙara gaba yake yi muna roƙon allah ya shirya mana al'ummar musulmi amin sun amin to allah shirya da mu kullum ana ta yi ana ta faɗakarwa malamai suna ta jan kunne kullum dai saboda a tsora mutane akan hanya ta daidai kada shaidan ya ja su gane wata sarƙa ce akwai sarƙar mutanen kirki suna ja shi ma shaidan da shi da awanuhu masu taimakonsa suna ja suna ƙoƙarin su halakar da mutane daga cikin hanyoyin da shaidan yake bi wajen halakar da mutane akwai mata su daman mata a ɗungurungun ɗin mace ma in ba a samu addini ba ai fitina ce a tattare da ita kuma da yawa suna halaka akan mata su matan kuma matsalarsu su halaka su halakar da wani shidan ya fi cin nasara sosai a kansu sama da kowa daga cikin fitinar da aka kawo mana shine wannan ƙauyawa dai ɗin ko fulani dai duk wanda yake rayuwa a wannan zamani ya san me ake yi ko da ma baya gani a wayarsa wata ran zai zo wucewa a unguwarsu ya gani ƙauyawa dai ƙauyawan da ake zagi ƙauyawan da ake aibanta su ƙauyawan da aka ce kai ba ƙauye ne kana jin an zage ka zaka iya faɗa ma da mutum amma da yake tallan shedan ne kaga har koyi ake har wani din har wani kwana har wani yini aka ba su su ƙauyawan a yi shiga irin ta ƙauyawa yanzu yarinya fa budurwar na lokacin da ake neman ta da aure in saurayin ta yazo ci dalla gafara ba ƙauya kawai to sun rinka faɗa da shi kenan wataƙila ma ta ce ba ta aure shi ba amma yanzu ka ji an yi auren har wani ƙauyawa dai ake menene ƙauyawa dai din nan kamar yadda uwa ya rubuta kuma ni ma na san wani abu a ciki shine yan mata ne balagaggu suke zuwa su yi shiga irin na 'ya'yan fulani na cikin daji akwai rigar fulani da mazansu da matansu riga ce iya nan iya kirji cibiya a ainihin wato buɗe take rigar ta saƙi ne zanin da suke ɗaurawa shi ma ɗin na saƙi ne shi kuma a ɗangale wani lokacin iya gwiwa da haka nan damtse a waje yake gaba ɗaya hammata a waje take nan ɗin nan ƙasa a waje yake kaɗan ne suke yin rigar wacce take rufe nan ɗin gefensu sannan da gashi wacce ba ta da gashin fulanin sai ta siyo gashi ko ta aro ta saka da kwalliya irin ta fulani rambatso da hoda irin na fulani da gajin baki da waye da jambaki da waye duka dai irin na fulani to kazantar ta isa a ce mace balagaggiya budurwa ta fitar da jikinta ta saka wannan riga kuma a gaban uwarta da ubanta a cikin unguwarsu watakila kuma saurayin da ya auri yarinyar nan shi ya bada kuɗi na zuwa a hayo riguna akwai inda ake hayar riguna a garin nan su kuma suna nan sana'a su kenan sun yi wannan rigunan sai a je a hayo su da kore da ƙwarya sai yarinya sai ta daga haka ta riƙe ƙwarya ko ta ɗora ƙwarya a kanta fulani yawanci za ga suna ɗaura gashi suna da gashi yawanci fulani sai ga an ɗora an ɗauki ƙwarya ko an yi abin nan da kaɗe-kaɗe da raye-raye irin na fulani suna da kaɗe su akwai mawaƙa na fulani da sauransu wani ‘ya'yan musulmi ne hausawa suke wani abu duk al'ada idan ta saba addini ta zama aikin banza ta zama fasad ta zama kharab ta zama abin da za ta sabbaba maka ghadabullah duk wanda ya kuskura a aurensa ya bari aka yi irin wannan abun na saban Allah da barna wallahi sai Allah ya tambaye shi kuma zai yi affectin zuri'arka da 'ya'yanka ku daina nuna birgewa da saban Allah ku daina nuna jin daɗin ku da fushi da yin abin da Allah yake fushi da shi me wani ƙauyawa dai what is ƙauyawa dai ku tattara ku koma ƙauyen mana ai da yafi sai ku haɗa kayan ku koma ƙauyen kuma ke da ke cikin birni don kin samu kin shiga aure ki da ai da za ki ƙauyawa ne ɗin da sai ki bari ki rayuwa irin ta ƙauyawan a cikin birnin ki ta yawo tsirara a haka irin wannan yadda ke yin abin sha'awa ne amma ita mace dama za ta zo ta yi wannan fasadi saboda za a kalle ta in sun yi wannan abu irin followers da suke samu da kallon su da ake ba a cewa komai wallahi wannan fasadi ne wannan kuma barna ne kuma illar duk auren da aka yi aka gayyato sabon Allah a ciki to yawanci bai albarka amma ba ganewa kuke ba sai ya riga an yi auren an shiga ɗakin ai tarabiyan fada uwa ka ubanka ko ka shiga ma ka kasa jin daɗin auren kullum ne muna karɓar larurorin aure kullum ba wata rana ta banza babu ita ba ɗaya ba ba biyu ba malam wallahi tallahi aure na wata uku ba na jin daɗin zama da shi na ce ba za ki ji daɗi ba kuwa saboda Allah ya san me aka yi da za a yi auren tun daga zance ta'adi da fasadin da aka yi ta mata su ta bayyana tsiraici maza su ta karɓan tsiraicin 'yan mata matar da za ka aura kana koya mata fasad me a ciki me kake nuna mata yadda mata yi batta maganan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye da zinace-zinace da abubuwa waɗanda suke na ƙazanta fiye da yadda kake tsammani kullum ni abin da yake ban mamaki yaran mu yan mata yan islamiyya yan jami'a yan kaza idan an zo biki sai kaga kamar ba su ba wannan in ma ba su yi ƙauyawa dai ɗin ba in ka ga irin shigan da yan mata suke yin ana biki wallahi abun kare bare ce a cikin gari ba wai a wani wuri ba maganin hijabi dama Allah ya ji kansa kaɗan ne za ka ga an ji biki ka ga wai mata ‘yan mata da hijabai ba a zuwa da shi ba a zuwa da shi sai an bayyana tsaraici kuma abin tausayi malam wata kam in ka ganta ma da ta san yadda take da bata ma bayyana ba wallahi wallahi to amma da yake fasad ne barna wata ba ta da ma abin da za ta bayyana abun ba kyan gani kasusuwa ne kurum a waje wallahi tallahi fasali ma da za ta yi ma ai ka bayyana ma abin da wani zai gani ya sha'awa ko to me a ciki kuma mun sha faɗa wa mata muna musu wa'azi muna cewa abin da kuke bayyana kowa ma tana da shi kowa tana da shi to me wani burgewa abin da kowa iya da shi kawar kiɗin tana da shi to me yake ba wani peculiar abu daban da kika zo da shi na daban babu amma barnar suke so in kun ga barnar da ake a garin nan a gidajen bukukuwa wala hankalin ku bai zai dauka ba kuma kaga ana kukan talauci babu ci ba sha ko ba kullum muna babu babu ba to Allah kar ka je gidan biki kar ka je tarurrukan da ake na biki kaga irin event event center da ake kama da waye wala ba ka dauka ana talauci a garin nan ba na farko dai tun daga motocin da aka tara a wannan bikin mota da zaka gani a gurin ta tashin hankali idan ka shiga ke reni da suturu da ake sawa da abinci na alfahari da ake kai ka ce ba a garin nan ba wani lokacin sai ka ce ina suke samun kuɗi suke wannan abu a ƙasar da ake kukan ba abin da za a ci amma ni abin da kullum nake yabawa yaranmu samarinmu alhamdulillah su kuma wallahi malam kaga Allah ya tsare su duk abin da za a yi a taron bikin nan ya ga yaro ya saka babbar rigarsa wanda ma ya dan abin da shi zai ya ciki da da wando ya rike babbar rigan a nan a hannunsa tukunna kafin ya sata don kanta tattare za ka ga amarya ta yi tsirara iya tsiraici amma in ka ga angon baka gan shi da babbar riga da gilas da doguwar riga da cip cip abin sha'awa shi ya yi mantenin al'adarsa da ɗabi'arsa bai canja ba ita kuma da yake ba yahudiya ne sai ta yahudanci gashi nan muna gari musamman 'ya'yan manyan nan malam in ka ga tsiyar da suke malam yarwa ne ta yi aure yarwa ne ta yi aure yarwa ne ta yi aure in a yi ta ɗaukan hotonsu to Allah ya kiyaye a zo lokacin da mazan su ma za su fara tsararar kuma duk dabi'a da ake irin wannan ba wai iya fulani dai ko ƙauyawa dai ba akwai wasu ɓarnauni da suke dan uwana waɗanda rabu ma ashaddu ma min wannan yanzu sharo ne fa ake zuwa taron aure fa irin menene ake cewa wannan event centers da ake kama malam na zo a yi taro na farko taron nan daman da kiɗa ake buɗe shi kayan sauti ne na kiɗa sosai maza ne balagaggu masu mummunan aski masu neman 'yan mata su kunna kiɗa kowa zai shigo dattijo mai shekara tamanin haka zai ta jin kiɗan nan shi fa ya kusa mutuwa ba mamaki sati biyu bayan bikin nan zai mutu ku yi haƙuri mu gaya mana kuma mu gaskiya da ahalus suna da ahalul bida da ahalwa yawanci haka ake yi ka je ka zauna da mutuncinka a wannan wurin da iyaye mata wata tsohuwar wallahi sai an jawo ta hajiya ta hoki gani ta ina zan zauna ba ta ma gani wallahi sai an kawo ta ta ajiye ta su dan kawo mata taliya ba ta ma iya gani sosai tana dan ci a ta sa da ana ji yan matan ku kazanta su ta isa akan gayyace mu wa'azi wani lokacin yar walima a ce aje wannan na masu tsoron Allah kenan amma wallahi abun ba zai gano ba malam to sai dai zaka je tunda an ce ka je gidan giya ma kai wa'azi ka je ka dan jijjefa abin da zaka jefa amma wallahi gurin bai zai zo ba dole in ka gama wa'azin ka hada kaya kai gaba fasad fasad a ce amarya ta fito in ta fito tsirara kana ganin jikinta wannan a gaban ubanta da mata tarbiya amma fa wataƙila ta yi ta islamiyya da hijabi da niqabi take zuwa amma yanzu tun da aure za a yi bari ta saba wa Allah a gaban surikinta sai a zo a ce za a kunna kiɗan ango da amarya za ta fara rawa shi ma zai fara rawa tun daga can ta taho tana takawa yana mata haka tana masa haka yana mata haka wallahi haka malam za su har su rungume junansu a gaban iyayensu saboda bala'i kai wannan wani irin tsoho ne kai kana kallo sai a ce za a yanka kek a ɗauko kek dukkan wata ɗabi'a ta arna ɗabi'a turawa duk mun gayyato suna yaƙar mu muna koyi da su a zo a yanka ta yaye uban bakinta ha ya yanka ya sa mata ita ma ta sa you have done nothing ba abin da kuka yi banda hauka ba ba wani abin burgewa a ciki jami'a ce abin da a gidan giya ma ana yi a coci ma ana yi to sai me abin da ake a gidan giya ana a gidan coci ana a gidan arna masu cin karnuka masu cin aladu duk suna yi to sai kuka zo kuka yi sai me to in kun ga ana samun matsaloli a gidajen aure bayan an gama kashe-kashen kuɗaɗe to ku rubuta ku aji kai kuma na fi tausayin ka kai saurayi kaga saurayi da addini da kokari amma da ya zo aure mata ke juya shi ka ta maka lissafi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi da kanka za ka cike kuɗin ka bayar a jiya kuma a gayyato ka a taho da kai da uban babban riganka da abokananka ustazai sun rako ka ku zo ku saba wa Allah ku koma ku karya dokar ku ce ba za ku yi ba in kina son walima ki gayyato kawayenki na yadda zan sai miki rago biyar shida bakwai a yanka ni ma zan gayyato nawa ko mu yi a masallaci ko mu yi a wurin taro ba wani laifi za a iya zuwa event center ai malam ba laifi bane mata su zo a kawo su a mota duk su ya su mata a samu wata mace mai kalma ta yi musu nasiha ta faɗakar da su su ci abinci su ya su a tsakaninsu ba wani malamin da zai ce haram ne maza su ma su zo su yi nasu shikenan a tashi kama an haɗu da maza da mata ana ta ɗaukan hoto ana ta rungumar juna ana kaza ana kaza sannan sai ku ɗauka haifi yaro wai ku ce za ku ringa ganin sa masallaci ƙarya kuke yi a ina Allah gyara halin da ka fulani dai haram ɗauyawa dai haram eh arabian dai shi ma haram wadda wani arabian dai larabawan da su a ƙoshe suke sun samu kuɗi suna da fetur ƙasar su an gina musu ita suna ƙoshi da yalwa suke ke da ke cikin talauci ƙasar da ko wuta babu ko ruwa babu ruwan sha na arziki ma babu ko akwai baka da ruwa baka da asibiti ba wutar lantarki duk duniya ƙasar arziki akwai wutar lantarki banda Najeriya yanzu duba birni irin na Kano kullum ba wuta yanda kasan dabbobi suka ɗaure su ba mu mu biya din ma sun rena mana hankali sun rike wutar gaba daya ba saboda ba wanda zai musu magana ba wuta ba wuta ba wuta mutane suna cikin wahala yanzu zan ciki cikin gari zaka shiga ku banni fa ina cikin damuwa ne ku bari in sace wallahi ruwa ruwan sha wallahi malam lahi za ka ga ana jarkoki saboda me duk bohol din da ake ɗebo ruwan babu ba wuta na rantse da Allah yan nefa in ba ku saki wutan nan kuka ku da wutan nan ba wallahi Allah bai zai kyale kuma kuma kai general manager ina da kai nake wallahi wallahi duk inda wutan nan take ka sako ta a biya ku tura yaran ku su je su karbo kuɗi ku saki mutane mara ku daina zuwa kuna koyi wutan nan ai business ne kayan sayarwa ne bayan gwamnati ta sayar muku ai ana biyan kuɗin wutar daidai gwargwado inda ba sa iya biya talakawa ku ba su zakka ce damun ba ku cire zakka masu kudin da suke biya yayi kamfani ɗaya sai biya naira miliyan ɗari a wata ɗaya kamfani ɗaya amma a riƙe wuta a bar mutane yara suna kuka cikin zafi ƙasa ta lalace sai sola sola sola yau haffa da shugaban ƙasa ai mun shiga uku kawai in ne ba da shugaban ƙasa ka sa sola to me nuna kenan ba wuta wani matsiyaci ya ce kuma wai za a kafa dokar shigo da panel na ce ka shigo da ko a raƙuma sai mun shigo da su wallahi dan ba za mu bari ku kashe mu ba kun ga Allah dai sauki سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته